أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله تعالى sannan malami mai mutum muridi su gaba da cewa kadinta hadi aini mari makwafo قدمت هذه عين ماضي مصطفي رأس إمامنا الشريف العنصري جعلنا إلهنا الرب الرحيم القادر المقتدر الكريم من حوض آه المصطفى نشرب به لكونه تاريخه نشرب به yake kadintaha bi aini madi wato haƙiƙa wannan waka ta mulantin mulidi na gama ta aini madi mahaifar shurjani garin aka shurjani maskata rafi imamina inda shugaban mai haɗo a sharifi maɗaukaki ɗin nan al-ausaɗi wanda yake mafifici ja'alana ilahuna Allah ubangiji mai sanya mu الرحيم من جنقي القادر من إيكو المقتدر من إيكو الكريم من جرما الله يسنيام من حوض آه المصطفى نشرا به الله يسام شاء تبكن النبي صلى الله عليه وسلم دم البركة وأن النظري لكونه سبب كسن وأن النظمي تاريخه نشرا به تاريخ لأكي شكر لأكي وأن النظمي شيء نشرب به كبغ نون شيء را با با ها شيء باك شكر دعوة انتهى عيتي اي كمولا يا قاري ومصطب الرافي قبل لك مصطب الرافي محل سقوطه عندك يوهاد ويطلقونه ما لم يكن محل محط محل سقوط راسه abin da suke nufi da shi mahallul wiladati inda aka haifi mutum والمراد من الكلمة هنا زاوية عين ماضي زاوية عين ماضي لأنها البلدة إذا جرن التي ولد بها الشيخ رضي الله عنه ذاك بشرة جنة الشيخ حصل ما مر كما عند قباتا في أول الكتاب أفرق للتابي والأوسط كما كالوسط أي الأفضل والذي ومن الله جل وجعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا مسنياكو الأمة ونسكما في فتا والضمير ضمير في نشرب به نتكن نشرب لنا ضمير لنا راجع لنا كما واني للنزم قواقع به أي بالنزم كهو كمان الضمير أهو إن يكفي انتهى قد انتهى بعين ماضي هذا انتهى أقول ضمير هو تشمع دينا كما واني يقول يجي قرمتها وكمل هذا النظم وانه نظمي ياتك الحمد لله ديبان الله وحسن حولي لكي كارن تمقنصة وتوفيقي لداش وسميكو وهو شيء إن شاء الله تعالى شيء الله ياسو وفق ما وعد به كما عندما لا يعلق قولي لشيء بكشف الحقيقة التي بين حقيقة magana ta haƙiƙa fi wurdinan muhammadi a cikin wannan wurdinan muhammadi kafilun wato ya wadatar ya lamuntar wa za da ke wannan littafi waƙa bi zawiya ta aini maɗi ya hatta mata ne a wannan zawiya ta aini maɗi mastafir a fi mamina inda kan shugaban ya waɗo maƙudwatin aljalili jagoran babba wani halin wuladati shine wurin haihuwar ustazi na sharifi malamin nan madaukaki al-afdal mafisi al-asil min asali ja'alana ilahuna al-barrur rahim Allah mai rango mai jin kai sanya mu Allah nan al-qadir mai iko al-muqtadir mai iko ne al-jawad mai bayar al-karim mai kyauta Allah ya sa na sharabbihi mushatabkin annabi saboda albarkan wannan waka mishamin hawd taha al-mustafa daga tamkin ba zaɓaɓɓe habibin layi mafatin an biyayi masoyin Allah cikamakin annabawansa wufiƙa daidai da ma bashara bihin fa'alul hasan kamar inda kyakkyawan fata ya yi albishir da shi fi hurufi a cikin harufan tarihi insha'ihi tarihin da ya fara da waƙar waƙarjarar da al'ada ta gudana da yawa daga mu'allifi na masu littafi bi zikirin ballati sukan faɗi gari allati allafu biha wanda suka yi littafi mafi yawa za ka wanda suka yi littafi sukan faɗi garin da suka yi littafi allafu biha ta'alifan wanda suka yi talifofin su a cikin garin inda hasrihi in suka zo cika littafin sai su faɗi ga garin da suka yi kama fa'alahu an-nazim kama inda min bayt al-murid rahimahullahu ta'ala la jikan shay'un huna anan wa maqasiduhum abin da yasa malamai sukan faɗi garin da suka yi fi zalika a faɗan wannan sunan gari alama ya zaharu mutabayinatu bisa ga abin da ya bayyana manufarsu bayyananniya ce wa mimma yumkinu an yaqsidahu an-nazimu yana daga abin da yana yiwa malan ya nufa kuna anan taqu ya daraja'i wato karfafa kauna ta muqali hada an-nazim ga duk wanda ya duba wannan nazari fil barakati lahu wato ga albarka ya isa albarka ga wannan littafi ka ji garin da nayi shi kaga yana nuna cewa eh wannan littafi a gari ne albarka a gari saboda aka wannan littafi shi ma ya zama da albarka bidai saboda yayi wannan littafi ne fi tilkal biqaya wa innan wurare almubaraka masu albarka wa tafadulu bambanci ko fifiko bainal biqaya tsakanin wurare yana samuwa ne bi basarar man wuli da biya saboda wanda aka haifa a wuri sai ga gari ya samu ɗaukaka au sakana ha ko gari na samun ɗaukaka saboda wanda ya zauna a garin au halla biha ko wanda ya zo ya sauka a garin gari na samun ɗaukaka cewa ne ya taɓa zuwa garin nan kaga gari sai ya samu ɗaukaka walau mun tazan kai ko da wucewa ya zo yi aka ce aiwa ne ya taɓa zuwa ya wuce ta gari kaza sai ga gari ya samu ɗaukaka ya ce to irin wannan fifiko mukarrar abin ne abu ne wanda yake abin tabbatarwa ma'arufin abu ne wanda yake sananne a gani ko wani malami na cewa ba ma warifa al'arja'u illa rijaluha wa illa fala fadlun li turbin ala turbi wato ba a san yanayin wurare ba ba a san da su ba sai mutanen da suka zauna a garin mutanen da suka zauna a gari su suke sa gari ya zama sananne ko ya zama ɗaukakakke ko ya zama bayyananne ko ya zama shahararre ko ya zama mai albarka amma ya ce wa illa in ba dan waɗanda suka zauna a gari ba fala fadlun ai babu wata falala fifi ko liturbin ala turbi ga wata ƙasa bisa wata ƙasa duk ƙasa ɗaya ce amma wanda suke ɗaukar ƙasa wanda suka zauna a wuri kamar makka ɗaukakarta ka'aban nan ɗakin Allah da ke wurin madina ɗaukakarta inda annabi ke kwance sau da aka nan isa ga madina ta fi kowane gari saboda anan annabi yake sau da aka kowane gari yana samun ɗaukaka saboda wanda suka zauna a ciki ko sa wanda suka wuce a ciki ka gani ko ko gashi nan dai sau da aka wuri na samun ɗaukaka ne da wanda suke suka zauna wurin to sau da aka malam a wannan littafi don shi faɗi garin da yi don a san cewa wannan littafi maburuki ne ga garin da ya hattama shi wa yumkinu ita yana yiwuwa kuma wa tabarruku neman albarka ku bi asarin salihina da guraban mutanen kirki asarinsu bai na ahalin dini tsakanin mutanen addini wal khairi tsakanin mutanen alkhairi min sunan al-ma'hud al-ma'lum ina daga al'ada wadda take an saba da ita an saba da ita yana neman albarka da mutanen kirki wayan kilo ita yana yiwa kuma an ya kuna min maqasidi yana da cikin manufar malan da ya faɗi garin da yawan hatta ma wannan waka ma'azamimati at-tarikh ilayhi tare da abin da kunsa tarihin da yayi na shekarar da ya gama ifadatul waqifi kana so ya fa'idantar da wanda ya tsaya ko ya duba ala hadha min wannan waka innahu arada masailahu cewa ya bujirar da matsalolin wannan littafi wa harraraha ya rairayo matsalolin wannan littafi alaman kana mawjudan ga waɗanda suke nan da zalikal ahad ga wannan zamani da zalikal qudra a wannan yanki ma'ana wannan littafi da yi yayi shi ne akan tsarikar tijaniya to ya kammala shi a garin shehu tijani ka yana so ya nuna cewa duk abin da ka ga ya faɗa a ciki ya tabbatar ne ga sahabban shehu tijjani abotan shehu tijjani makusantan shehu tijjani a garin da suke ya gama wani littafi don ka tabbatar da ingancin wannan littafi cewa duk abin da ya sa a ciki lallai ingantacce ne ga garin da ya gama shi kuma ga muta irin waɗanda suke wannan gari sai ya ci mana ya tana daga cikin ɗaya daga cikin manufofinsa da ya faɗi garin da ya yi ƙila wannan ya daga ciki a min ashabi sayyidina radiyallahu anhu wanda suke wannan yanki inda ya gama da littafi a hannun mari akwai sahabban shi wanda Allah ya zari shi allazina adraku wanda suka rasu shi wata jari wata laƙau an suka tafa daga wajen shi wata jan ɗariƙahu ɗariƙarsa wala shakka ita babu gogon dauko annahum su kano idza ka mutawafirina suna da yawa a wannan lokaci da ya faɗa a wannan gari da ya kammala littafi akwai sahabban shi wata da yawa والفائدة في ذلك في ذلك أجل ما اشتمل عليه نظمه أبندا قباسد أبندا لتابر الناس يقولك هذا وأن عند وجود الخلاف وأورنسا من صعباني في بعض مسائله أو مسألوا لي أغنقو wasu matsaloli da aka yi saɓani a cikinsu a tun da aka ce ya gama wannan littafi a wannan gari to kaga ya abin da kaga shi ya rubuta to ya tabbatar da shi ne hakika akan ikhtilafin da malamai suka yi da su sabon shuddan suka yi akan wannan matsala iz la ya khafa yake dan bai dubi anna zalika yake wannan min aqwa wujudi at-tarjih ya daga mafi karfin fuskokin wato rin jayarwa ga magana wai yushiru yace kuma yana yiwuwa an ya kasa da bizalika bayar zalika malam ya nufa wata manufa mu ne ga abin da muka san abin da ya faɗi wannan gari a nan gama da wannan dabi saboda waɗannan dalilai da muka faɗa wallahu ta'ala alim Allah shi ne masani kuma inna nazim rahimallahu ta'ala sannan malam lamma ta bi ma yuhzinu da yazo da abin da yake sanarwa bi in ha ima qasadahu da qari abin da ya nufa fi hadha an-nazm aw an-nawaqa ardafahu sai biyar bayansa بالدعاء إذا الدعاء له كنزا ولإخوانه لحوانزا ولأحبابه لمسوينزا لما يناسب المقام عيسى لا تدعي الأب الليلات لمطير وبيان ذلك يتبان ونا أنه مالا يختار من المطالب شكل أبن دين ما أولنا الدعاء يالي لأشراب شاء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتبكي عن النبي وقد قال أهل التحقيق ما أبو تلتقن تنشيها قسنشي الشريعة تشريعة علم وعمل علمين لكم أيدي شاكة شريعة والحوض شكوة تبكي عن النبي علومها علما تبكي عن النبي علومها شين علما والصراط شكوة صراطي عملها شين أيكنتا فعلى قدر الشرب gwargwadon shan da kai ga tarbin annabi kasha min al-ulumi shar'iyyah daga ilman shari'a يكون الشرب شيني شنكر ذاك من الحوض daga tafkin annabi gurgudan ato ilimin ka na shari'a gurgudan shanka intaha al-gharab wa qad arafta tikasani anna al-uluma ilmai alladhi alladhi dammana hadha an-nazm wadda wannan haka ta kunsa shar'iyyatun dukkan su ilmai na shari'a bal hiya min akhas al-ulum min akhas ulum shar'iyyati kai tana daga cikin keɓantattun ilimin shari'a ma wanda wannan littafi ya magana lana min al-ilmin nafi dan tana daga cikin ilimi masu amfani bila shakkin ba tare da kwanto ba hasaba ma awdahna wajhahu awwal shar kamar inda muka bayyana fuskar wannan a farkon shari wal jazaa'u sakamako allazi talabahu rahimahullahu ta'ala wanda malan ya nema Allah ya nisansa fi gayatul munasaba akwai matuƙar dacewa ne ilmihi ga iliminsa fa faham zalika ka fahimci wannan fa innahu haqiqa min maqa'ibin naziya daga cikin maganganun tausasa na malami Ibn al-Muridi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa allati asharna wadda muka yi nuni ila nawa'il a'irin da irin makamantanta fi hadha an-nazm aw an-nawaqa واتى بنون الجمع تجعلنا يا رب نون الجمع الله كسنيا مو بتجعلني با الى وده yake annur jami fi ja'alana ilahuna li ilhani yayi haka ne dan ya shigar da ikhwanahu dan uwan sama'ahu a cikin wannan abu da ya roƙa fi zalika cikin wannan raja'a dan kaunan an tusra ilayhi ijabatu min Allah ta'ala a gaggauta karba masa da horon Allah iz du'a'u dan abinda dan abinda yake cewa addu'a kullama kana amma duk sanda addu'a ta zama amni ta ga mai kowa da kowa kana ila al-ijabati aqrab to kafu kusan kafu kusa da amsa mallala ce idza da'awtu fa aminu in kun yi addu'a ku yi ku dinga zamewa ij'alna kaga ne ko wajnubna kaga ne ko wasturna wa hablana wa wasqina warzuqna duk sun za ka yi ganin da jam'i karkace warzuqni wa ganin ko wasturni a akai a wannan za da autun fa amimu aka annabi ce saboda shi ma malam yan bayin wannan hadisi yace ja'alana ilahuna Allah ya sanya mu da ni da ku yan uwa gaba shida aqrabu shine mafi kusa wa asna wa asna dal ja'ala ya dangana kuma ja'al in ja'alana allazi talabahu ila Allah ja'alana ilahuna ja'alan ya dangana fi'lan ga ilahu Allah الحق شيني غسيا المعبود أبو موتا بحق غسيا الذي لا يعبد غيره والنباء موتا وننسى ولا يرجى إلا خيره والنباء قونه على خير إنبان الله با فيدمدن في إلى الله والإضافة فيه والنعاقة في إلى الله للاستشعار تنسند التعليم بكماليته الذاتية سند كمال الله تذاتي da kamalarsa ta siba da kamalarsa ta sunayen izil ilahul haqqu dan Allah wanda yake shine gaskiya ko man lahu kamalu zati wa sifati wal asma'i wal af'al shine wanda yake da cikakken zati zati cikakke da sifa da sunaye da ayyuka wa ardafahu kuma sai biyar da wannan suna din bil ismir rahim ja'alana ilahuma ar-rabbur rahim sai kuma ya ƙara ya biyar da wannan sunan rahim isharar shi ma don sanarwa bi ta'ayyin maqlabihi da bayyana abin da yake nema allazi huwa mashrabuhu shine sha min hawd annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbacin annabi iz wadalun ala al-an'am al-ukhrawi dan rahimu suna ne wanda yake nuna bisa da ni'ima ta lahira wa qad urifa an sani ku anna zalika wannan min jumlati adab ad-du'a yana cikin jumlar ladaban addu'a inda al-muhaqqiqina a wurin malamai masu kasance ثم أردفه بايا سارهم إنكم سيبير بايا سكما بالاسم الرافي لسنا الله مدوكي جل وعلا إشعار شما يايل دنسان الرابي علوه همتي تتوقف همسا إذ حظ العبد لهذا الاسم درب بعد قولنا سنا رفع ما رفع ما رفعه الله تعالى توكك أبن الله يتوكك في حكمه وشرعه cikin hukuncinsa da shari'arsa wazalika yake wannan yastanzimu rahwata fil umuri yana lizimtar da soyuwa da kwadaitarwa cikin al'amura na lahira arrafi'ati wadda take madaukakiya allati min jumlatiha wani yana daga cikin abubuwan da ake kwadayi a lahira alwurud aje min alhawr wa nan tamshi annabi wa nawi da makamantinsa mimma wa atharu billahi ta'ala wanda shan ruwan tamki din yana daga cikin alamun yadda Allah sai wanda Allah ya yi shi zai sha wannan ruwan tamki la arfa minhu ba wani abu da yake mafi daukaka daga yadda Allah ba duk abin da aka ce yadda Allah ba abin da ya bi shi thumma atbala ismail al-jalila ne malan ya sake biyar da wasu sunaye guda biyu kuma bil ism al-muqtadir yace al-qadir al-muqtadir kuma muqtadir ne azza wa jalla wa huwa شما وهو الاسم القادر سنان الله قادر إن بمعنى واحد ده قادر ده مقتدر سنا سنا معنى سعيني إلا أن في اللفظ في لفظ المقتدر زيارة مبالغة المقتدر أقول قار مبالغة أكن القدير والمراد أبن الجنبي ده مقتدر من له القدرة وانديك ده إنكو ده نبي أي المتمكن متبشي بلا محالجة بطرة ما بنيبا wala wafidatin ba tare da mu'alaja da wani wani tsakani ba min ijadi kullu mumkin daga samar da dukkan wani halitta wa idamihi da sarrafar da shi ba wata mu'alaja ba wani dalili abinda Allah ya so zai shine muqtadir kenan abin da ya so ya bayyana zai bayyana da shi ba tare da wani wani mu'alaja ba wal muradi ka abin da yake nufi man lahul qudratu wanda yake da iko wal iradatu da nabi almutamakkilu wanda yake tabbatacce wanda yake tabbatacce wa qad yuqalu akan ce ah naga wa qad yuqalu akan ce almuqtadiru akhassu فيكون معناه المتمكن من التعثير والفعل والليك أبن تبت ولا بتأثير لكم أيدي بواسطة الأسباب العادية ثم للي نع العادة wa in lam yakun amruha ko da lamarinta wa in lam yakun fi tilka al-asbab atharun ko da babu wani asari ga wa'ancan sababai albattata baki daya wa hadhul abdi minhum rabban bawa daga wannan sura al-muqtadir at-tahqiq tabbatarwa minhu bi ajli nafsihi cewa gashi gajiyayye ne ga kansa wa ajli al-awalim kullaha alam ma dukkan su gajiyayyu ne an ibda'i amriha ga bayyanar da lamarinta wal'iwa da tattaruwa tattaruwa bi kulliyatil qalbi da dukkan zuciya ila al-maulan qadir zuwa ga Allah mai iko al-muqtadir mai iko subhanahu wa ta'ala fi itiyanin nazimi azwan da malan yayi bihi da wannan suna kuna anan istisharu tabarri akwai sanad da kubuta min rubat athari daga barin ganin wani asari asarin wani sababi من الأسباب التي سبب لي أثر هذا باكدا مقتدر النجي شيني القادر المقتدر كي بابا كاغد يا باكا دون أبو كمشي الله شيني أبو باتار دون سبب يو باتار دون قد يا أبو سد يسو يد يسو يد يسو ومن جملة ذلك كان لك تكن جملة وأن ما طلبه أبدا ما له ينما هنا أنم من أن يجعل الله تعالى هذا النظم سببا yace Allah ya sanya wannan waka da zama sababi yashrabu bi yushrabu yashrabu bi min al-ard shaqat zai shaqat fi amal fa innahu lamma talaba zalika min Allah ta'ala da saboda da saddamala ya nemi wannan daga Allah wa kana zahirul labzi mabayyanan labzin malam ربما استنشق منه رائحة الاعتماد ليوا أن اللبد نافع ya shaki ƙanshin dogara ala amali bisa ga aikinsa da yi wato wannan waka a ta don karkazin cewa ko wannan aiki da ya yi yana ganin ya shaki ƙanshin zai iya shan shan tafki saboda wannan aiki da ya a ta to don karkazin ce haka ma da sai zo lima yi aziz abin da yake sanarwa bi bara'ati aqidati a shi aqidarsa kubutacciya ce ba wai roƙon da ya yi Allah ya sa ya shi kawai don ya yi wannan littafi bane a min mulahazar da zalika karka idansa daga hararo wannan ka ce a don ya yi wannan ne yake jin ƙanshin aiki da zai samu shan tafki ce a karka makamantan haka a fahim ka fahimci wannan wawa gayatun ita kaga wannan shine matuƙa fil adana a cikin ladabi al-maqlubi abin nema fil maqami a cikin wannan matsayi aidan kuma كما لا يخفى كما عند بيقولوا والله تعالى علم الله شيء مثلي ثم أردفع ثم صلى ما لم سيدير يبباين فكما دعا العتماء الحسنى سنة الله شاوى المذكورة والنفك أبو أمته بالاسم الكريم عز وجل سنة الله من جرما لتوكك وختمها وختمها به يشكى وقد شيك حقيقا دمقكا كان شوى لما لا حظه ga abin da ya hango min ta'alluqi da daga rataya fiha a ciki jami'a jami'a duka duk gaba daya idan ismul karimu dan sunan Allah mai girma tabaraka wa ta'ala mai girma daukaka min ashmal al-asma'i hukman wa asaran ya daga mafi tarowar sunaye ga hukunci da tasiri idan karamu da ya ce sunan Allah karimu dan abin da ke cewa karamci karamci يجمع الشرف والسعودة كرم يدارو دوققا لشوغبانتي الجامعين والنسك تتروا لإسداء المعروف قبال الخير وإقاسة الملحوف دتيمه وليك مبقاتي ويجمع ما ذلك كريم ينا حقوكما إذم الخطر إرم اللمري ونباحة الشأن تجير من شأني لي والسبق بالإحسان درجاي لكتشرتوا والعفو لرنغوبي أكتل كرم يا قنشي رنغوبي والسخي ليافوا والحلم لحقري والغفران لغافرة وجميع أنواع الخير كيات تلوما دكا نوع عن الخير والبر لعن خير والنفي لأنفاني والامتنان لبيبا وفي حسب هذه الأسماء الكريمة a cikawar da malam yayi da wayannan sunaye masu girma bihi da wannan suna al-karim aidan baqa istish'aru akwai sanar da ma huwa hazzul abd minhu abin da yake rabon bawa ga wannan suna ne kenan yace wa huwa qasru nazrihi bawa ya takaita dubansa wa amali ya takaita dukkan burinsa ala maulahu al-karim daga ubangiji ta mai girma fi kulli halin a cikin kowane hali wa bi kulli halin da kowane hali fa innal karima shi wanda ake cewa mai karamci la ya tahaddahu al'amalu burce burce ba sa ke ba sa tsallake shi ثم سنى طلبه سنى مالا sai ya biyanta kuma abin da yake nema a wurin Allah ta'ala fa qala sai ya ce wal hashar as'aluhu rabban nasi fi zumrati shaykh abul abbas ana wa walidi ana wa walidi ma al ahbabi likay yujirana min al hisabi to ma ta ku tsaibo to alhamdulillah sai da fatiha da salatul fatih فاتحة صلاة الفاتح
غير المغضوب عليهم ولا صلاة الفاتح صلاة
Allah ka الفاتح ɗauke mana wannan gushi da yake maka Allah bin da Allah sa yi shi lafiya da halin da ke cikin nan ka zaɓa dukkan sharrin da mutum da ke cikin Allah ka ɗauke mana la talfati صلاة الفاتح أنا أقول لك أول خاتمة ولا بنا لك من أقول هذه إلى صلاة المستقيم ولا هذه صلاة أنت تفتولنا بها أمرنا تسير أنت ولينا مولانا بنينا اللهم أنت وكفى دعائك وأرسلنا بإجابتك فقد دعوناك ما أمرنا وأجبناك ما أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تقبل يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين